اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjidul Imam Bukhari a anguwar Sonisi domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Usulul Salasa yau muna goma sha ɗaya ga watan Jumada Ula hijira daga Makka zuwa Madina 1400 da 47 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah za mu rika kokarin duk karatun da za mu fara mu bude shi da tunatarwa akan wasu daga cikin kurakurai da muke yi a babi na aƙida ko babi na tauhidi yana daga cikin kurakuran da muke yi a babi na tauhidi babi na aqida shine yin magiya da manzon Allah me ake cewa magiya da manzon Allah shine mutum yace dan annabi ko dan Allah dan annabi wannan kuskure ne in mutum ya sani yake yi to ya san da yana yin zunubi yana yin karmar shirka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke magiya wannan ayar ishara ce akan cewa ashe ba a roƙon kowa dan wani in ba dan Allah ba mafi yawanci ana yin wannan ne idan ana buƙatar wani abu dan Allah wani imini kaza dan Allah wani ba ni kaza wannan daidai ne amma dan Allah dan annabi ko dan annabi wannan kuskure ne ko wannan ayar ba ta zo ba a rayuwar magabata ba a taɓa samun waɗanda suke faɗin haka ba babu wanda ya kai sahabbai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a taɓa samuwa ko so ɗai ba wani sahabi ko wani ɗaya daga cikin magabata yana cewa dan annabi tare da son da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan idan an ce ba a cewa dan annabi wai ba ana nuna manzon Allah bai da daraja bane a'a manzon Allah in aka zo a gaban Allah to ba a zancensa shi bawa ne na Allah don haka haƙƙi na Allah shi kaɗai yake banta da shi ba a ɗora ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah a rayuwarsa ya yi ta gwagwarmaya ya yi ta kwabar bakin waɗanda suke ƙoƙarin su haɗa shi da Allah maɗaukakin sarki a sannu sannu a cikin wannan karatun na littafin aƙida za mu ga irin wannan misallan masu yawa a takaice da ke nan mu kiyaye wannan kuskuren ashe idan an ce manzon Allah ma ba a roƙon abu dan shi to ina ga wani wanda ba shi ba ina ga wani saka yanka mota wanda bai taka kara ya karya ba ka ce dan kakanka ko kuma dan uwarka ko dan ubanka duk wannan baya dacewa dan Allah kawai ake yi kenan mu nazarci wannan ya kasance a cikin mu. lokacin da muke son ai muna wani abu musan dan Allah kawai ake roƙo wallahu ta'ala a'lam za mu tashi inda malam yake cewa inda malam ya zaro wasu daga cikin abubuwa na misalan ibada ya ba mu misalin addu'a da tsoro da wata da tawakkali da kwadayi da tsoro da komawa ga Allah da neman taimako da neman agaji da yanka dukkaninsu ibadu ne wanda ba a ma kowa in ba Allah ba sai malam ya ce faman sarrafa min ha shay'an li ghairi llahi duk wanda ya tahiyar da yayi wa'annan abubuwan da aka zano ɗaya daga cikin su ga wani wanda ba Allah ba fa huwa mushrikun to shi mushriki ne kafirin kuma kahiri in dai har yayi a cikin sani misalin yanka wanda ya je a wajen boka boka ya ce to sai an yanka ma aljannu mai yake da suna bakar kaza kuma ka san da cewa haramun ne to in ka kawo wannan bakar kazar aka yanka ma boka to daga lokacin ka zan mushriki ka kawanta sai ka sai ka koma ka yi kalmar shahada wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki wa man yad'u ma Allah ilahan akhar kuma duk wanda yake bautawa tare da Allah wani wanda ba Allah ba la burhana lahu bihi wanda baya da hujja da za ta nuna masa cewa shi ya kamata ya bauta ma ba inda ma hisabuhu inda rabbi to wanda yi wannan hisabinsa sakamakonsa yana a wajen ubangijinsa innahu la yuflihul kafirun kuma lallai su kahurai ba sa rabauta a wajen Allah maɗaukakin sarki wa fil hadisi kuma ya zo a hadisi addu'a mukhul ibada ita addu'a ɓarwai ce ta ibada wa dalilu ƙaunuhu ta'ala dalili kuma na nuna cewa addu'a ibada ce a cikin alkur'ani faɗin Allah maɗaukaki wa ƙana rabbukum du'uni kuma ubangijinku ya ce ku roƙe ni astajib lakum zan karɓa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lallai waɗanda suke girman kai game da roƙona sayar hulu na jahannama dafirin to da sannu za su shiga aljanna suna ƙasƙantattu za su shiga jahannama dafirina suna ƙasƙantattu wannan ayar ta nuna ita addu'a ibada ce in mutum ma baya roƙon allah allah yana hushi da shi shi yasa hausa suke cewa idan za ka roƙa ka roƙa da babban masaki ana gane da kyau ko in za ka roƙi allah kada ka yi tunanin wai allah bai yi maka abin domin yana daga cikin sharaɗi na ibada ka yi yaƙinin cewa allah zai mi zai karɓa udullaha wa antum muqinuna lahu bil ijaba ku roƙi allah tare da kuna da sakankan cewa kuna da tabbaci a zuciyarku na cewa zai mi zai karɓa muku amma kana addu'a kana shakka to tun daga lokacin ka karya ma kanka sababi na ne na karɓa addu'a amma kuma ba a so ka sama Allah lokaci kana kasur gumin gwam lokaci ya Allah kakka bari waga shekarar ta wuce baka aurar da ni ba to ka saba ma sharaɗi na ne domin kamar kana so ka ci da sama Allah ko shi kuma Allah ai ba ci da sa masa ba ake me ake roƙonsa ake yi wannan shi ne kenan kana son Allah ya baka bak kada ka ce dole sai Allah ya baka shi ga shekara kai dai ce Allah ya baka bakke mai yiwa sai da shekara biyu zai baka sai da shekara uku kuma in yayi haka ya san haka shine alkhairi a gare ka wa dalilul khawfi dalilin cewa ba a tsoron kowa in ba Allah ba tsoro irin na hitar hankali ba tsoro na ɗabi'a ba za mu gani ƙarin bayani akan tsoro qawluhu ta'ala fadin Allah madaukaki fala takhafuhum kada ku ji tsoron su ma'ana su kahurai wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina idan kun kasance mu'minai tsoro kala biyu ne akwai al-khawfu at-tabi'i akwai al-khawfu a mai yake da suna al-mujarrad tsoro na ɗabi'a a ɗabi'ance mutum yana tsoron ne maciji ko? domin annabin Allah ma yi tsoron maciji wani annabi ne? annabi musa alaihi salatu wasalam kaga shi wani tsoro ne na ɗabi'a a ɗabi'ance ɗan adam duk abin da yake cutarwa yana ne yana tsoronsa to irin tsoron da yake baya halatta shine ka ji tsoron wani ya maka irin abin da babu wanda ya sai maka shi in ba Allah ba ana gane da kyau ko? kamar ka ji tsoron wani ya ɗauki ranka akwai wanda ya isa ya ɗauki ranka babu wanda ya isa ya ɗauki ranka in ba Allah ba kamar ka ji tsoron wani ya ɗallafa maka rishin lahiya akwai wanda ya isa ɗallafa maka rishin lahiya sai in Allah ya so ko da ka yi kada ka ƙudurta eh tabbas za ka kamu wa in ka yi a'a kada ya kasance a can cikin zuciya in ya kasance a cikin cikin zuciya to an yi tsoro wanda yake ya saba ma Allah wa dalilun raja'i dalilun kuma ar-raja shine fata qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake fatan haduwa da ubangijinsa lami lahiya falyamal amalan saliha to yayi aiki aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya yi shirka a cikin bautar ubangijinsa da kowa kada ya haɗa kowa tare da Allah a cikin bauta wannan yana nuna mana ashe wata shi ma ga Allah ake yinsa shi ma ana nuhin abinda babu wanda ya sai maka shi ba Allah ba misali ka je gidan wane sai kana wata in ka taso ya baka jikka biyar wannan babu lahi amma ka je gidan malam wane kana watan ya baka lahiya ko kuma kana watan ya sa ka samu aihuwa to kunga wannan abubuwa ne wanda babu wanda ake watan ya yi su in ba ba in ba Allah ba kenan shine watan da ake nufi wa dalilu at-tawakkul dalili na tawakkali dogaro shi ma dogaro ba a yin sa sai ga wasai ga Allah qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa 'ala Allahi fatawakkalu kuma ga Allah ne ya kamata ku dogara in kuntum mu'minin in dai har kun kasance mumunai wa qawluhu da kuma fadin sa wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe sa wannan shine amfanin dogaro in dai har ka dogara da Allah to Allah zai ne ya ishe ka Allah zai biya maka bukatarka shine wani mai hikima yake cewa tawakkalna 'ala ar-rahmani inna wajadna an-nasra lil mutawakkilina mun dogara ga Allah mai rahama domin mun gane cewa nasara tana ga masu dogaro gawa masu dogaro ga Allah madaukakin sarki wa dalilur ragbati war rahbati wal khushu'i dalili kuma na kwadayi da tsoron azaba wal khushu'u da kuma khushu'i ma'ana natsuwa a cikin ibada qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki innahum kanu yusari'una fil khairati lallai su mutanen kirki sun kasance suna riganganto a wajen aikin alkhairi yana daga cikin alamar kaga yana daga cikin alamar kirki in kana so ka gane kai mutumin kirki ne ko mutumin banza to kaga wani ana wani aikin alkhairi ka ji ba ka kwaɗayin ka je ka yi sa misali an ansa karatu a wannan masallacin ga ka kusa ga masallaci ana karatu amma ba ka kwaɗayin ba ka rigan wanton a ce ka zo ka zo ka yi karatu to akwai matsala ana gane da kiku wannan duka misali ne waya da'una na ragaban wa rahaba kuma suna bauta muna ragaban tare da kwaɗayi na rahamar mu wa rahaban da kuma tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in kuma su mutanen kirki sun kasance a game da mu masu natsuwa ne masu tsoro ne a cikin ibadarsu wannan aya tana nuna Allah shi ya dacewa a yi kwaɗayi a wajensa shi kwaɗayi a wajen Allah menene a ibada ce ka rika kwaɗayin Allah ya maka kaza menene ibada ce amma ka rika kwaɗayi a wajen mutane shi kuma wannan laifi ne kwaɗayi wajen mutane menene laifi ne amma kwaɗayi wajen Allah menene ibada ne hausa suke cewa duk wanda ya hau motar kwaɗayi to ta ajiye sa a tashar me a tashar wulaƙanci in dai ka zamanto mai kwaɗayi to ka ga wulaƙanci in kana son ka ga misalin wannan ka dubi maroka musamman yan maba an gane da kyau ku zo su yi ta kamba mawani a bi shi hau wajen mota ya shige mota kuma ya tada bitir ya baɗe su da iska ya biya ne ana gane da kyau ku wannan shi ne ma'anar duk wanda ya hau motar kwaɗayi to ta sarke sa a tashar wulaƙanci amma in ka hau motar kwaɗayi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to in Allah ya so za ka sabge ka a aljanna in Allah ya so domin Allah ya siffanta daga cikin siffar mutanen kirki suna kwaɗayi a wajen wa a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ka raba mu da kwaɗayi a wajen halittu wa dalilul khashiya dalilin alhashiya shi ma wannan tsoro ne amma mafi yawanci tsoro ne wanda ya shahi ma'ilmanta wanda suka san Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi al'ulama babu wanda suke tsoron Allah tsoro wanda ya dace kamar masu neman ilimi kawo masu ilimi domin shi ilimi in dai har bai ƙara maka tsoron Allah to akwai matsala wani mai hikima yake cewa hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila takwan fa umrun mudayyau rayuwar da babu neman ilimi a cikin ta tumunar rayuwa ce shi kuma ilimin da bai ƙara maka tsoron Allah to ɓata lokaci ne a cikin abin da bai amfani ba domin amfani ilimi shine ya ƙara maka ne ƙara maka tsoron Allah Allah ka ƙara mana tsoronka daga cikin dalilin alkhashiya qauluhu ta'ala fala takhshawhum kada ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsorona wa dalilul inabati dalilin kuma al'inaba komawa zuwa ga Allah qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa anibu ila rabbikum kuma ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu kuma ku miƙa masa wuya me ake nufi da komawa zuwa ga Allah shine a duk lokacin da ka samu kanka a cikin wani tsanani ya kasance farkon wanda zaka fara tunawa shine wa shine Allah madaukakin sarki kada ya kasance da ka shiga matsala farkon wanda zaka fara tuna shine alajuwa ne ko kuma hajiya wance a'a farkon wanda zai fara zo maka akai shine wa shine Allah wallahi in ka dabi'antu da haka zaka ga to da ka shiga matsala ko Allah madaukakin sarki ya ka maka ne ya ka maka dauki domin kai kamun kafa da wanda shine asalin komai shine mahalicin komai shine mai kowa mai komai wa dalilul isti'anati dalilin kuma al-isti'ana neman taimako kauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako wa fil hadisi kuma yazo a hadisi idan sta'anta idan zaka nemi taimako fasta'in billah to ka neme shi ga Allah madaukakin sarki idan aka zo zancen neman taimako yana da to a ƙara bayani akan cewa da aka ce Allah ɗai ake neman taimako ba wai ana nuhin ba ba za ka kama sababi ba misali kana son a kana son ka auri wata yarinya da ka gani masha Allah to shi kenan sai ka zo ka ta'addu aka ce Allah ka aurar da ni wance Allah ka aurar da ni wance sai ka kama hanya ko hanyar suwa iyaye sai ka je ka ga iyaye an hada an yi magana ta geme da geme aure ya kullu to wane ne ya taimake ka auren nan ya tabbata Allah shine asali duk waɗanda suka biyo baya sababi ne kasuwanci kake yi Allah ka sama kasuwanci na albarka amma sai ya kasance shago sai ran da ka ga dama kake budewa ko kuma kiliyan su zo kana can kana harakokinka to kaga baka kama hanyar da Allah zai yi ba ya taimaka maka ba hausa suke cewa Allah ya ce tashi in tanye ka wannan yana daga cikin karin magana na hausa mai kyau akwai wani darasi da nake so mu sa wanda shi darasin so nake yi duk in za mu buɗa shi za mu rika ɗauko wasu karin magana na hausawa wanda suka yi daidai da sunna wanda suka yi daidai da musulunci mu rika buɗewa da shi insha Allah sabon masallacin mu ina so mu sa wani darasi ban dai shi da lokaci ba in muka sa shi taken karatu za mu rika ɗauko karin magana na hausa tunda ina na har yanzu da na ji wani karin magana wanda ban sani ba ina rubutawa ɗan dictionary ke gare ni na rubuta karin magana ko da shirin nan cikin sak da na ji wani ya faɗi sai in ɗauko in rubuta wa dalilul isti'aza dalili na al-isti'aza neman tsari qauluhu ta'ala fadin Allah madaukake kul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari ga ubangijin alfalaq shi tsari neman tsari abu ne wanda ba a maye shiga kowa ba a neman shiga kowa in ba gawa ba in ba ga Allah ba bambancin neman taimako shi neman tsari ga Allah kawai ake neman sa hanyar kuma samun sa sababi da zaka bi na azkar da zaka riƙewa wanda su ne rigakai na wasu daga cikin salloli da zaka kula da su musamman sallar asuba man sallal fajr fi jama'a wa huwa fi dhimmatillah dukkanin su yana daga cikin garkuwa da mutum zai iya makarsa ko mu ce riga kafi da mutum zai iya makarsa wa qawluhu ta'ala da kun fadin Allah madaukaki kul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da ubangijin ga ubangijin mutane wa dalilul istighatha dalilin kuma neman agaji قوله تعالى فإن الله مدوككي إذ تستغيثون ربكم أيين دا كوكا نيمي آغجون أبنججون فاستجاب لكم سيكربا مكو kunga wannan ayar ta fassara mana fassarar da muka yi aran nan muka ce shi neman agaji ana yin sani lokacin da ake a cikin me ake cikin abun ana ganewa da kyau ko shi kuma neman taimako tana yawa kamin ma a yi ne ana gane da kyau ko to wannan shi ne kenan wannan ayar ta sauka ne akan sahabbai da suke a cikin yaƙi abu yarin caɓe sai a hankali suka fara addu'i shine sai Allah ya ce a lokacin da kuke neman agaji sai Allah ya sabko muku da agaji na mala'iku suka zo su kama muku a yaƙin wa dalilin zafi dalilin kuma yanka ma'ana dalilin da yake nuna ba a ma kowa yanka in ba Allah ba qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki kul inna salati kace lallai sallata wa nusuki da kuma yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin gaba ɗayan su na Allah ne ubangijin halittu la sharika la baya da abokin tarayya malumin suka ce wannan ayar ita ce dalili akan nuna cewa gaba ɗayan rayuwar ɗan adam mecece ibada ce domin Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mamati wa mahyaya ana gane da kyau kenan sai ya nuna rayuwarka gaba ɗai ibada ce amma sai dai ba ko da yaushe za ta zamanto ibada ba sai in ka bi sharaɗi sharaɗi na rayuwarka ta zamanto ibada shine ka rika kokarin duk abin da zaka yi kana alakanta sa da wata ibada misali kwana zaka yi akwai hudubar da muka rubuta kaifa yakunu nawmuka ibada taya zaka yi kwanan ka ya kasance ibada kana kwana kana shisheka kana zub da miyo kuma ana rubuta maka zunubi mai yiwa ma hattusa kana yi ko amma kuma ana rubuta maka zunubi ana rubuta maka lada ana rubuta maka lada hudubar mun rubuta ta amma ban yi ta ba mai yiwa wannan satin ko sati na sama mu yi ta ma'ana abin da ya sa na kawo ta don in nuna muna akwai wasu abubuwa da za mu iya yi wasu abubuwa wanda muke ganin kai tsaye ba ibada ba ne idan muka yi wannan abubuwan kuma sai ya kasance ibada ce cin abinci akwai yadda za ka cin abincin kai kasance ne ya kasance ibada ka'idar da take haɗe wannan shine suke cewa al-mubahatu tanqalibu ibadatun bin niyyati wal hay'at duk abinda asali in kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to in kai niyya kuma kai yanda shari'a ta ce ayi to zai sa wannan abin ya kasance ibada ana rubuta maka lada bil misali yattabi al maqal boko kake yi karatun boko kake sai ka sa aniyarka zan yi wannan karatun ne dan ta hanyar sa in samu taimaka ma addini ta hanyar sa in samu abin da zai taimaka mini a wajen bautar Allah in taimaka ma iyalina in taimaka ma kaza in taimaka ma kaza ka bi sharadi na farko sharadi na biyu kuma sai kai kokarin duk abin da ya saba ma shari'a a hanyar wannan karatun bokon kai kokari ka ne ka kauce musu shine alhayat to wannan karatun bokon naka da yardan Allah kashe ka dawo ana rubuta maka lada kamar ibada ne kake amma ina yi ne dai in samu wani matsayi in kasance kaza mu kasance mu ne masu ƙasa in ci thank you in sha mai yake da suna zanzaro in hau mota in je biro a tarbe ne aimini kaza to wannan kaga duka niyya ce wadda take ba ta da amfani ko baka samu zunubi ba a kanta to ba za ka samu lada ba dai balle ma in mutum yayi da niyyar akwai wanda shi zai zai yi aiki kaza ne zai zai kokarin yin aiki kaza ne dan ya dau honsa akwai wanda zai ce ni zan yi soje ne dan saboda mutanen da suka bata muna da rai mun shiga soji mu ba su haushi ko abin da ko mu dame su ko abin da ya kama da haka a takaice dai uwa masu girma niyya niyya a rayuwar mutum tana da muhimmanci sosai malai yace wa min as-sunna as-sunna kuma la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah Allah ya tsine ma dukkanin wanda ya yanka ga wani wanda ba Allah ba wa dalilun nadri dalilin alwashi qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki yufuna bin nadri daga cikin siffar mutanen kirki suna cika alwashi wa yakhafuna yawman kuma suna tsoron wani yini kana sharruhu mustatira wanda sharrin sa yake game kowa da kowa ma'ana sharrin sa yaduwa yake yastatiru daga yaduwa ne alwashi yana daga cikin ibada sai dai shi alwashi asali makruhi ne ƙa'ida suke cewa annadru makruhun walwafa'u bihi wajibun asali ba a so ka yi alwashi amma in ka yi doli ka cika babban misali na alwashi 'yan boko suke yawan yin wannan ya Allah in dai har na samu bak ya Allah in dai har ka bani bak zan yi azumin kwana uku jere da juna wannan menene alwashi ne ana gane da kyau ko to ba a so ka yi haka shi yasa manzo Allah yace innama yustakhraju bihi min al-bakhil shi alwashi mai ruwa ke yin sa domin abinda ake so kai kai azumin da uku jira da juna sai ka ce ya Allah dan wannan ibadar nayi ta kwana uku jira da juna ya Allah ka bani back wannan shi ake so kai yanzu kun ga ba ruwa bane kama Allah ko kenan in ka ce sai Allah ya maka sannan ka mishi to kenan ka nuna abun gori ne ko imi in maka ne to Allah ni'ima nawa ya maka shaidan da yake baka wani abu kai mishi ya maka ita a wanda shi ne kenan kenan shi alwashi asalin shi makruhi ne amma in mutum yi sai yayi sai ya cika shi wasu malamai ma suna cewa ko Allah bai baka baktin ba dole sai kai azumin nan ana gane da kyau ko domin shi asali Allah ya an roke sa inda an bi hanyar da ta dace zai bada ana gane da kyau ko zai karba to sai dai karbar tana shan bamban imma sai nan gaba ko kuma akwai abin da yake bakcin alkhairi sai a baka shi a hana maka bakcin to kaga kenan an karba ya ko kenan sai kasance dole alwashin sai kaji sai ka cika shi kenan duk wanda suka yi alwashin nan ku je sai kun sarce wannan nauyi mala yace al-aslu sani asali na biyu mun kare asali na farko ko shine sanin Allah madaukakin sarki to asali na biyu shine ma'rifatu dinil islam bil adilla sanin addinin musulunci da dalilai mun gani akan cewa an ce sanin addinin musulunci da dalilai dan saboda rishin sanin musulunci da dalilai shi zai sa mutum ya fada a cikin bid'a wani malami ya ce zaka iya kai abu kaza wuridi kaza ko kai nafila kaza wanda a cikin da za a karanta qul huwallahu qaha kaza ko alam nashrah qaha kaza bai ba kuma dalilin wannan nafilan ba yanzu malamin da yace ma ka rika yin sallar walha yana dalili ko bai dalili yana dalili malamin da zai ce maka rika yin shafi'i da witiri yana dalili ko bai dalili yana dalili amma malamin da zai ce ma akwai wata sallah ta arziki wanda in kai in kai tsaye yaran zaku yaran zaku kafa dubu kaza zaka karanta yana dalili a cikin ta ko kun santa ni dai ban santa ba inda na santa da sai na yi sannan in gaya muku ana gane da ke ko wannan shi ne kenan wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid shi musuluncin nan shine al-istislam mika wuya lillahi ga Allah bitauhidi tare da kadai tasa walin qiyadu lahu bita'a da kuma mika wuya a gare sa da biyayya ma'ana da yi masa biyayya ta gaba dai wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi da kuma yin baran baran da shirka da ma'abutanta wannan yana nuna muna ma'anan musulunci ya kunshi abubuwa guda nawa guda uku na farko mika wuya ga Allah da tauhidi na biyu biyayya ta gaba ɗai ina yi bari na bari shi ne mana biyayya ta gaba ɗai na uku menene baran-baran an san baran-baran ko yawa ba ni ba kai ko ba ni ba ke tun da shirka ce aiki ce ko kun san ita mace ce sakin wuta ko yawwa kenan ma'ana baran-baran sakin wuta ko akwai mai rike wuta a sai inda yaro ne ko yawwa hausa suke cewa wai me yake da suna ko ni karin magana da suke yi a gaba da gaban tawai aljini ya taka wuta ana gane da ko aljini da wuta aka yi shi amma shi ma kan shi wuta tana kone shi shi yasa ko sun mulhidai suka ce ku musuluncin gana ku akwai shirme a ciki kun ce da wuta aka halice aljannu kuma an ce da wuta za a kona aljannun da musibe to ya za a yi ai wuta da wuta ya za su ci kansu sai aka sai malamin da zai bashi amsa sai mishi a pratik ba a ce wuri ba sai ya ɗauko birgi ya jewa masa ya ce daga na maka tambaya malam in baka da hujja ai sai amma shi kenan sai ka jehe ni sai ce ka san da me na jehe ka ko ya ce ai na gani gashi nan birgi na laka ya ce to asalin ɗan adam da ne aka halice sa ka ji ciwo yanzu ko baka yi ciwo ba to wannan shi ne kenan a takaice dai mugunyar tambaya mugunyar amsa ko wannan shi ne kenan a yauwa karfe ke bugun karfe kun ji duka akwai karin magana na hausa akan haka da za kun lawa kairan mala ya ce wa huwa salasu maratib shi musuluncin nan matakai guda uku ke gare sa maratib shine digiri mataki na farko mataki na biyu mataki na nawa na uku al-islam na farko shine musulunci wal iman na biyu imani wal ihsan na uku shine kyautatawa wa kullu martabatin laha ahkam kuma laha arkan kuma kowanne mataki yana da rukunai ashadu an la ilaha illallah to yanzu ya zama tomi musulmi ya fara sallah yana azumi yana zakka an ce masa a abu kaza da kake shi zai baka aljanna abu kaza da kake shi zai saka wuta in an mutu za a tashi ai akwai mala'iku ce eh haka ne na yarda da su yana wani abu sai tuna kai ka a zo mala'ikun nan suna rubuta zunubin ga da nake yi a bari in bari kenan imani ya ne imani ya shiga imani ya tabbata na uku ihsan shine kyautatawa a gansa kullum kokarin yake ya ga yanda zai yi ibadar sa ta ne dariya wannan shine al-ihsan zamu gani ma'anonin su a nan gaba mafi yawancin mutane musulmai ne mumunai madaidaita musulai su kuma wannan muna fatan Allah ya samu a cikin su ana ga amma shi dai imani nan da yanda aka dai muna kokarin mu ga an gane ko ya haɓaka in ma ya ɗan fara ja baya to shi dama ɗabi'a shi ce wata ran a hau wata ran a dunga ko wata ran a sabka almartabatul ula martaba ta farko a shahadata ne shine shaidu guda biyu me ake ce ma shahadata ne shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ai da ita ake shiga musulunci ko fa arkanul islami khamsatun rukunan musulunci guda biyar ne shahadatu Allah ilaha illallah na farko shaida ba abin jinta da bauta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle muhammad da aikin Allah ne wa iqamu salati da tsaye da sallah wa ita'u zakati da bayar da zakka wa sumu ramadana da azumi ramadana wa hajju baitillahi alharam da ziyartar dakin Allah na harami fa dalilu shahadati qawluhu ta'ala dalilin shahada fadin Allah madaukaki shahidallahu Allah shi kansa ya shaida annahu la ilaha illahu akan cewa ba abun cancanta da bauta sai shi wal mala'ikatu da mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi da ma'abota ilimi qa'iman bil qisti amma har wanda suka tsayu da adalci domin akwai ma'abota ilimi wanda suka tsayu da zalunci misalin yahudawa suna da ilimi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu amma sun yi mai yake da suna sun hankaɗe wannan gaskiyar ko kenan shi yasa sai Allah ya ce wa ulul ilmi dan a hudda yahuda ce ke ka'iman bil wanda ho ilimin nasu da adalci suke tsaya a kan shi la ilaha illahu sun shaida lallai ba abin cancanta da bauta sai shi al-azizul hakim mabuwayi ne mai hikima wannan kawai ya ishi ma abota ilimi daraja kasancewar Allah maɗaukakin sarki ya ba su shaida a kan cewa su sun shaida da shi ana gane da ke ko wannan shi da ke nan wannan kuma yana daga cikin yana nuna mana balagar alkur'ani Allah ya ce shi ya shaida da ba abin canjanta da bauta sai shi to sai wani ce to a ai ita shaida ba a karɓar ta sai in wani ya maka to sai Allah ce mala'iku ma sun shaida to ai mu mala'iku ba mu ganin su to je akwai ma abota ilimi su sun shaida za su baka bayani ana gane da ke ko wannan ita ce balagar da take a cikin wannan surar wannan aya sai Allah ya ce wa ma'anaha ma'ananta ad-damir yaudu ila la ilaha illallah ko ma'ananta la ma'budu bi haqqin ai ba abun bauta da cancanta illallah sai dai Allah wahdahu shi kadai wannan bi haqqin kin dole sai an kawo ta ba abun ba abun bauta da cancanta saiwa sai Allah kenan duk wani abu in ma dai ana bauta masa to bai mi ba bai cancanta ba domin ba shi ya halitta ba ko wannan shi ne la'ilaha in ka ce la'ilaha na fiyan jami'a ma yi ubadu min dunilla to kaman ka kore duk wani abu da ake bauta ma wanda ba Allah ba illallahu shi kuma musbita ne da ibadata lillah kana tabbatar da bauta ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin ibadarsa kama annahu la sharika lahu fi mulkihi kama yanda yake kuma baya da tarai baya da abokin tarayya a cikin mulkinsa wa tafsiruha alladhi yuwajjihuha kuma tafsirin tafassar da take ƙara hiddo mana ita ƙarara qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi kuma a yayin da ibrahim ya ce ma mutanensa ya ce ma ma'aikinsa da mutanensa innani bara'un mimma ta'buduna lalle ni na barranta daga abin da kuke bauta ma illa allazi fatarani sai wanda ya halicce ni fa innahu sayahdin domin shi zai shiryar da ni waja'alaha kalimatan baqiyatan sai annabi ibrahim ya sa wannan kalimar ta la ilaha illallah ta kasance wanzazza fi aqibihi a bayansa la'allahum yarji'un ko dan za su komo mata waje ga mun a cikin wannan ayar ina ne la ilaha illa take ina ne fasar la ilaha illa take mhm na'am yace inni bara'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani haka ne jazakumullahu khairan haka ne wannan shine tafsirin ni na barranta daga abin da kuke bauta ma na gumaka sai wanda ya halicce ni shine wa shine Allah ita ce la ita ce la ilaha illallah kina ana nan ma za ku hidu mana la ilaha illallah kin wa qawluhu da kuma fadin sa qul ya ahlal kitabi kace ya ku ahlal kitabi ma abota littahi sune yahuda da nasaru ana ce musu ma abota littahi ne domin an sabu ko musu da me da injila da at-taura akwai wata munakasha da na gani tsakanin wani malami musulmi da kuma wata mata mulhida so ake cima mulhidai su ne wanda ko kuma mu ce zindikiya da mafi yawancin zindikai ana samun su ne a cikin musulman da suka kauce ma tafarkin addini domin ita balaraba ce to amma kiristanci take yi yanzu ana mukabala da ita da wani malami sai ya ce mata ahalul kitabi ma'abota littahi sai ta ce la ta kul ahalul kitabi bal ahalu kutub hum ahalu kutub kakka ce ma'abota littahi a'a ce ma'abota littattafai domin dillita tahon da kuke amfani da su mafi yawanci kiristoci suka yi su ana gane da ko sai ce aikin banza su kiristocin allah littahi nawa ya sabko musu fabuhi tallaji kafa sai ta yi shiru sun tabbatar da wani littahi ne allah ya sabko musu a tsawon littahi guda allah ya sabko musu to shi kuma yana bayanin littahin da aka sabko musu shine littahin ne injila tun da ita kirista ce kakkace muna ma'abota littahi a'a ce muna ma'abota littattawai don mafi yawanci littafan da kuke amfani da su mu muka yi su ana gane da kyau to a takaice da mai alaka ce musu ma'abuta littahi ana nuhin littahin da Allah ya sabakar musu shine na ne a taura in yahudawa ne in jila in mine ne in kiristoci ne ya kuma abuta littahi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalima sawa'in bainana wa bainaku wadda take ɗaiki tsakaninmu da ku Allah na'budu illa Allah shine kada mu bauta ma kowa in ba Allah ba wala mushrika bihi shay'a kuma kada mu hada sa da komai wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada sashen musu rike sashe abun bauta kuma bayan Allah fa in tawallau idan suka bada baya fa qulu shahadu to kace ku shaida bi anna muslimuna mu musulmai ne masu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ina ne la'ila illa take a a wanda zai daga hannu aha na Allah na abudu Allah na abuda yawwa bakin nan ko akwai saura bakin nan jazakumullahu bakin nan ne don abin da yake gaba duk karin bayani ne Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wannan ita ce ma'anan la ilaha kada mu bota ma kowa sai Allah kuma kada mu hada sa da me da wani a cikin bauta kowa a cikin bauta me yasa aka ce kalima ce wadda muke mu ɗai da ita don saboda yahudawa sun tabbatar da akwai wa akwai Allah kiristoci ma sun tabbatar da akwai wa akwai Allah to shi yasa aka ce mu da ku duk mun yarda da akwai Allah kenan abu ne wanda in muka yi riko da shi gaba ɗayan mu dama mun yarda da shi ana gane da kyau ko kuma annabawansu da suka zo bauta mawa suka yi kiran ayi Allah suka kira a bauta ma to shine ma'anan a ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalma wadda take ɗaice da mu da ku duk mun yarda da ita la ilaha illallah to sai dai su la ilaha illallah kin sai busu hada da bi haƙin ba ana gane da kyau ko sai suka yi kamun kafa da Isa a Yahudawa kiristoci sai suka yi kamun kafa da Uzairu Yahudawa kenan ko jayyid wa dalilu shahadati anna Muhammadar Rasulullah dalilin kuma shaidawa lalle Muhammad dan aikin Allah ne qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani dan aiki ya zo daga cikin kawunan kuma ana daga cikin ku ko mutane azizun alaihi ma anittum mai tsanani ne a kansa abin da yake muku wahala ma'ana duk abin da zai baku wahala baya son sa harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne a game da ku bil mu'minina ra'ufur rahim kuma shi game da mumunai ra'ufun ne ni ra'uf shine mai tsananin tausayi rahimun kuma mai jin kai Allahu akbar ku ji siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai bamu wahala baya son sa sannan kuma yana muna kwaɗayin mi alkhairi sannan kuma yana tausayinmu yana mi yana jin kanmu ba za ka san wannan sifofin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kana karatun hadisansa kana karatun tarihinsa daga cikin abin da yake namun tausayin manzon Allah da yake muna manzon Allah yake cewa innama mithli wa mithlukum ka rajulin auqada nar manzon Allah yake misali na da ni da ku al'ummata kawai misalin wani mutum ne da ya zo ya kunna wuta da dare sai ga kwari kaza kwari sun biyo buu kun san kamar da an kunna wuta ko irin wannan wuta a kunna kwari to ko irin wata a kunna kwari suna zuwa sai ga kwari sun zo suna kokarin su hada ni kuma nazo ina ta karewa kada kwarin nan su hada manzo Allah yake cewa ina tare su ina jin su amma suna kubuce mini suna hadawa a cikin wutar wannan misali ne na ne da yadda manzo Allah yake tsoratar da mu game da wutar jahannam amma muna yin aikin da zai yi zai kai mu a cikin ta shine wannan misali a ranar tashin alkiyama kowa me yake cewa nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake hatta annabawa gaba ɗayan su me za su cewa nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata shi ba ba mami yake ba ba ta kai shi wallahi ina muku wannan magana tsikar jikina tashi take Allah ka kara mana son manzon Allah na gaskiya jazakumullahu khairan ba na ci da addini ba ko wannan shine kenan wa ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah ma'anar kuma shaidawa lalle muhammad dan aikin Allah ne kenan ma'anar shahadatu Allah ila an shahadatu anna muhammadar rasulullah ta'atuhu fi ma amara yi masa biyayya a cikin abin da yi umurni wa tasdiquhu fi ma akhbara da kuma gaskata labarin da ya bayar wa shtinabu ma naha anhu wa zajara da kuma nisantar abin da ya hani akan sa yi tsawa game da yin sa wa alla yu'badallaha illa bima shar'a kuma kada a bauta ma Allah sai da abun da manzon Allah ya shar'anta ya hukunta a yi a nan kina kun ga bid'a ta ne ta huta don miye bid'a shine yin abun da baya da dalili a addini kuma a cikin addini wannan shine shaidawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yi masa biyayya a cikin abin da ya umarni gaskata labarin da ya bayar ko da ko a cikin kwakwalwarmu ba ta ɗauki haka ba ko da ba mu gane ba sannan me nisantar abin da ya hani a kai kuma kada ka bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah ya umarni a yi ya nuna a yi wa dalilu salati wa zakati dalilin sallah da zakka wa tafsiri tauhidi da kuma fassarar tauhidi qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa ma umiru kuma ba umurce su da komai ba illa li ya'budullaha sai dai su bauta ma Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsantsar addini a gare sa ma'ana suna yin wannan addinin dan shi hunafa'a suna tsaye akan wannan addini wa yuqimus salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tuz zakata kuma su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima kuma wannan shine addini mai kakki wannan ayar ta sabka akan ahlul kitabi sai dai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ma'anar wannan ayar Allah bai umurce mu da komai ba face mu bauta masa muna addini dan shi a tsaye tsayin daka akan addini mu tsayar da sallah mu bayar da zakka wannan shine abin da Allah yake so gare mu ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم Allah zuciya da ayyuka yake kallo Allah ka ba mu ikon kyautata ayyuka da kuma tsarkake zukatanmu wa dalilu siyami dalilin kuma azumi kauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda suka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi a kanku kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabta sa akan mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaqun la'alla min adati ta'lil ma'ana mun farlanta muku azumi ne dan ya ƙara muku takawa ya ƙara muku me tsoron Allah babbar manufa ta azumi shine ƙara mana tsoron Allah domin yunwa tana ladabtarwa ko wannan shine kenan da kaga yaro ya zamna kurum to ana mai zanga-zanga a cikin ciki to wannan shi ne kenan in kana azumi ka ji tsoron allah ka bai karuwa to akwai matsala kana fama da ƙeƙashewar zuciya wannan kuma kana buƙatar likita ba likita bokan turai ba ana gane da kyau ko likita wanda zai karanta maka allah ya ce annabi ya ce wa dalilul hajji dalilin hajji kaunuhu ta'ala faɗin allah maɗaukaki walillahi ala nasi hijjul baiti kuma Allah ya dora akan mutane ziyartar daki na Ka'aba man istata'a ilayhi sabila amma haga wanda ya samu ikon zuwa wa man kafara duk wanda ya kafurci yaki zuwa alhali yana da damar yaje fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin to lalle Allah wadatacce ne game da halittu ma'ana in baka je ba to akwai wanda za su tafiya addini ma in baka yi ba akwai wanda za su yi al-martabatu thaniya mataki na biyu mun ga mataki na harko ko wannan shine shahi ayyuka na zahiri yana sallah yana azumi sai mu ce masa musulmi na ha wani aya tana nuna cewa liman wanda duk yana da halin aikin aiki da yawa a bai kahurta ba sai in ya kudurta cewa aikin hajjin kawai shirme ne ana gane da ke ku? Allah bai ce ayo kawai mutane ne ke tahiya suna suna me suke ce mishi picnic ba picnic ba ba yawon bude ido ah tourism ko yawa kun san kun sa akwai masu tunanin shi aiki haji kawai tourism ne in kawai yawon bude idanu ne subhanallah to wanda ya kudurta wannan to shi wannan shine kafurta amma wanda yana da dama kawai dai rewa ce ta sa ko kuma da gurace-guracen duniya kudin hajjin nan kai kudin hajjin nan na gina gida kwankwatsatse ana gane da kyau sai ya kwankwatse bai kwankwatsa gidan ba ya bar kudin kuma ya'yansa su kwankwatse kudin wannan shi ne kenan to irin wannan shi ba a ce masa kahuri sai dai a ce masa fasiki musulmi wanda yake fasiki ma'ana wanda ya amiya alfisku huwal khuruju an ta'a ma'ana musulmi wanda bai ma Allah biyayya ba wannan shi ne kenan domin kalma ta alkufuru tana zuwa da ma'anoni tana daga cikin yana daga cikin ma'ana ma'anar kalima ta al-kufru shine al-juhud ko kuma kin yin abu ana gane da kyau ko ƙaryatawa cin amana duka ana ce mishi al-kufru turbudi abu ana ce mishi duka al-kufru wannan shine kenan kenan nan wa man kafara ba ana nuhin ba kafirci na wancan ko kuma yana iya shiga amma dai a dan mutun ya ce dan mutun bai je ake haji ba a ce mishi kahuri sai in ya kudurta ma'ana wa man kafara ay wa man imtana'a az-zihaba wanda yake tahiya to Allah wadatacce ne game da tahalikai ma'ana wasu za su kai wa alaikum assalam wa rahmatullah aha a wannan ba gaskiya bane kamar yadda muka ce ne sai in ya kudurta shi yana ganin ba komai bane wannan aikin hajji ko kuma yana ganin ba wajibi bane ko da ganin kake ba wajibi bane shi ma wannan duka kahunci ne mutum ya kahunta domin hajji yana daga cikin ne shika-shikan musulunci malamai kuma suke cewa man ankara ma'alumin min addini bi darurati faqad kafara duk wanda yayi inkarin wani abu wanda yake dole a musulunci to ya kahurta in mutum yace zakka ba dole bace ya kahurta in mutum yace azumi ba dole bane sallah duka ya kahurta amma dan mutum ya ce me yake da suna misali rungumin hannu a cikin sallah ba dole bane ai bai karya bana mako ana gane da kyau ko to wannan babu da iya kai ko kuma kai ba a ma rungume hannu a cikin sallah wannan ba za a ce masa kafiri ba don abin da ya kore ba mi bane ba mi bane ba wai amma yace babu sallah fa a wannan shikenan shikenan shi da sallah ko ya mutu ba za a bi sallah ba almartabatu thaniya martaba ta biyu al-iman imani wa huwa bid'un wa 70 shu'ba kuma shi imani ribin ko kuma me yake da suna a barasa ba ne yanki yanki ana ga shi ne shu'ba kenan imani yanki ko kaso-kaso ya kakkasu zuwa kasusuwa guda saba'in da wani abu shi ne bid'un albid'u shi ne duk abinda bai kai goma ba ana ce mishi bid'un kenan saba'in da ɗai saba'in da uku saba'in da tara fa'alaha mafi ɗaukakarsa yanki mafi girma ƙaunu la'ilaha illallah shi ne faɗin la'ilaha illallah wa adinaha kuma mafi ƙarancinsa imatatul aza anil fare ɗauke abin cutarwa daga me daga hanya in dai har za ka ga abin cutarwa daga hanya ka ɗauke to alama ce kana da me kana da imani ana gane da ke ku wannan shi ne kenan akwai bayani na hadisai da dama akan falalar mutum ya ga wani abun cutarwa akan hanya ya ɗauke wanzu Allah ya ce wani mutum ya shiga aljanna dalilin wani ice da ke da kwai akan hanya yana da ƙaya in mutum ya biyo in bai duka ba sai ya kirke sa mutane kowa da ya biyo dukawarsa in ma wani ya biyo ya kirke can shi ya sani ana gane da kyau ko jiwa tun da bata fada ta kai ta kai na bata fada akan uban kowa in ji hausawa ana ga ko in ce in ji mutanen banza shi yasa manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi imanin ka ba zai cika ba sai ka so mu dan uwanka abin da kake so ba ka son kaya ta karce ka to in ka ganta da Allah dauke yayi manzo Allah yace da ya katse wannan kaya da take cuta mutane dalilin wannan Allah ya shigar da shi a Hausa yake cewa dan hakin da ka raina kike so ne ma'ida ma'ana me yake da suna dan maganin da ka raina shi zai maka maganin ciwon ido an gane da kyau ko ma'ana dan ibada nan da kake gani ba komai ba mai yiwa sai ta dalilin me dalilin shiga na juye karin magana da mafiyanci ana kashi a fanni na shari'i ko ana gane da kyau ko shine kaga ikuna ma ya karama sai ka doka kana wa kai kaje ikuna ma yalla ma yanzu aka aihe ta kana cin wasa sai ta dallara maka sai a ce ai da ma dan hakin da ka raina kike so ne maka idanu to amma mu kuma sai mu ce ah ai da ma dan daskin nan da ka raina na magani shike maka maganin ciwon ido tunda dai ido ake so a kawo ko to shi kenan malai cewa arkanu wal haya'u shu'batu min al iman ita ma kumya wani yanki ce na imani Allahu akbar kumya tana da muhimmanci a addini rishin kumya yana jawo rishin imani in dai har mutum baya da kumya to shi da imani suna yin hannun riga dama asalin imani da tsoron Allah shine kumya shi ne wani mai hikima yake cewa idan lam taksha aqibatan layali idan lam taksha aqibatan layali a ina tsamani a ƙarshe da yake cewa fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza dhahaba al haya'u yace na rantsi da Allah duniya babu wani sauran alkhairi in dai har aka ce babu kunya ana gane da kyau ko domin kumya za ta sa ka ƙin rawa gaban iyayenka ko kunya za ka sa kana so ka yi wani laihi sai ka ƙini ka ƙinsa kunya za ta sa ka laɓe ka yi wani laihi to an ce babu kunya kenan komi za a yi sai a hili ana gane da kyau abinda ake yi daddare shi za a zo a kai da rana kumiya tana da mahimmanci sosai kuma musamman kumiya ga mata nan ne kumiya ta hitsada to sai dai gashi idza lam takhsha aqibatan layali yawwa wa lam tastahi fasna ma tasha'u fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza dhahaba al haya'u haka baitin yake na taba kawo shi a cikin wani budin karatu kun ga yanzu kuma sai na manta sai sauran yazo wa arkanuhu sittatun rukunansa guda shidda ne an tu'mina billahi ma'ana rukunan imani guda shidda ne kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranan karshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri wa dalilu ala hadhihi al arkan dalilai akan wannan rukunan as-sitta guda shidda qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki laysal birra ba shi kadai bane da'a an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ku fuskantar da fuskar ku a gabas da yamma ma'ana ba wai ita kadai bace ibada ba sallah walakin al-birra a ai asalin ma mafi girman ibada man amana billahi shine imani da Allah wanda ya imani da Allah ko imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littafi wanda biyina da annabawa wannan rukunin guda shida sun zo ko ba su zo ba anya ko yawwa saura nawa domin a cikin nan amana billahi mun samu daya wal yawmil akhir mun samu biyu wal malaikati mun samu uku wal kutub wal kitabi ko da alqur'ani in aka ce ku kai imani da alqur'ani kenan sauran ma kai imani da su wal nabiyina da annabawa kenan sauran sauran nawa sauran guda to shi ne sai ce maka wa dalilul kadari tun da bai zo a can ba dalilin kaddara kuma ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki inna kulla shay'in lallai mu dukkan komai khalaqnahu bi qadar mun halicce sa da kaddara hausa suka ce kaddara ta riga fata ko wannan shine kenan wal martabatu thalitha martaba ta uku al ihsanu eh wa ma kad a wannan ba ba kaddara bace waccan domin alqadar yana zuwa da ma'anoni masu daga cikin alqadar shine muke suna girmamawa alqadar da da da fatha ta dalun akwai bambanci domin akwai alqadar da alqadr alqadr da muke da suna da sukun ana gane da kyau ko domin idan kuka lura a cikin wannan aya inna da fataha ne kun gani ko da fataha yanzu kenan qadar da kuma alqadr jayyid kenan a yana zuwa da ma'ana ta girmamawa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ay wa ma azzamullaha haqqa ta'zimihi busu girmama Allah ba yanda ya dace ami a girmama sa kenan nan alqadar anan ba yana nufin kaddara waccan ba kaddara tana zuwa da ma'anoni masu yawa a nan dai ana nuhin kaddara wacce wadda muka sani lissafi yawwa masha Allah ga an zuwa wajen su lattizo albartabatu salisa martaba ta uku al-ihsan kyautatawa rukunin wahid ita ita ita shi ihsani rukuni guda ke gare sa wa huwa shine an ta'budallaha ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganinsa fa in lam takun tarahu domin idan baka ganinsa fa innahu yaraka to shi yana ganinka wannan kuma shi ake cewa al-muraqaba ma'ana a kudu shi kake ka tuna awa yana ganinka Allah yana ganinka wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki inna Allaha ma'al ladina taqaw lalle Allah yana tare da masu taqawa walladina hum muhsinun kuma sune wanda suke kyautata ibadarsu وقوله تعالى دفن الله مدوكتي وتوكل على العزيز الرحيم كما كدوغرا غمبواي mai jin kai alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganinka lokacin da kake tashi wa taqallubuka wa taqallubaka fi sajidin da kuma jujjuyawarka a cikin masu sujada ma'ana dai lokacin da kake shafi kake sallah innahu huwa as-sami'ul alim lalle shi Allah mai ji ne al-alim kuma sannan masani ne wa qawluhu da kuma fadin sa wa ma takunu fi sha'ni kuma babu wani al'amari da zaka kasance a cikinsa babu wani sha'ani da zaka kasancewa a cikinsa wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma babu wani abun karantawa da zaka karanta wala ta'maluna min amalin kai babu ma wani aiki da za ku yi a can kun ga an keɓance wasu abubuwa ko a nan kuma an kasu gaba ɗai kai babu ma wani aiki da za ku yi illa kunna alaikum shuhudan face mun kasance muna nan halarce in tufiduna fihi lokacin da kuke mi kuke kutsawa a cikin wannan abu a can ya zo akan in kana aikin alkhairi kana sallah Allah yana ganin ka to ana aka ce babu ma wani aiki na alkhairi ko na me ko na sharri face Allah yana me yana ganin ka shine Imam al-Qahtani yake wani waƙe yake cewa wa idha khalawta bi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani fastahi min nazari ilahi wa kullaha inna alladhi khalaqa az-zalama yarani idan ka samu kanka kai kadai zuciyarka tana umurni da kai wani sabon Allah ah bari in buda in dan kalli dan abun nan mai dan kwantar da hankali a'a bari in dauke abu kaza don ba mai gani na yace fastahi min nazari ilahi wa kullaha innal ladhi khalaqa az-zalama yarani yace ka ji kumiyar Allah ka ce ai wanda ya halicci dare yana gani na ana gane da kyau ko wannan shine dai ake cewa al-ihsan kyautatawa shi ne ka rika tunawa a koda yaushe wa yana ganinka allah maɗaukakin sarki yana ganinka kuma matsalar yana daga cikin abin da zai ƙara maka wannan shi ne ka tuna da mutuwa tana iya ɗaukaka akan me akan me akan wannan abin in alkhairi ne kake ai kana son haka ko in sharri ne wa kana so kana so ka yi zina sai ka tuna a tana iya yiwuwa kana cikin zinan nan a ɗauki me a ɗauki ranka kamar yadda aka yi a 'yan kwanakin nan a 'yan kwanakin nan wani wani duwani yana kwanciya da mata ya mutu matan su da suka gai suka ji tsoro aka zo aka isko shi ya mutu a cikin jinaya ne ya mutu wannan shi ne kenan kayan wannan kuma kwanakin baya shi ma wani malami ana cikin zaman tahiya Allah maɗaukakin sarki ya zare ransa Allah ka azurta mu da irin wannan mutuwa al-imam ibn kasir yake cewa man asha ala shay'in mata alaihi wa man mata ala shay'in baita alaihi duk wanda ya rayu akan wani abu akan shi zai mutuwa wanda ya mutu akan wani abu akan shi za a mi na tayar da shi Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala ya rayu akan alqur'ani sai Allah ya kashe sai na karatun mi yana karatun qur'ani Sheikh Albani Zare ya rayu akan yada hadisan manzon Allah sai aka kashe sai yana akan mi ya dawo daga karantar da hadisi za shi kuma za shi kuma wajen wani karatun na hadisi haka kuma muna fatan Allah ya dauke mu a tafarki na da'awa a tafarki na karantarwa mun za tauhidi ya Allah ka dauke mu a hanya ta karantar da tauhidi da ni da kuma mu duka dan kuma kuna zuwa ana gane da ke ko wannan shine kenan Allah ka dawo da mu dawama ita ce mafi girman abu za a fara kwana biyu ana dan abun ga ana dan abun ga amma kuma kwana biyu shikenan sai a bar zuwa to shi yasa ko da yaushe in ka in ka samu kanka a wani tafarki kace Allahumma thabbitni shine mafi muhimmanci Allah ka dawo da ni akan wannan hanya والدليل من السنة دليل السنة حديث جبرائيل حديث ملائكة جبريل المشهور وندي شهر عن عمر بن الخطاب دق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم haka dai muna zamne a wajen manzon Allah iftala alaina rajulun kwatsam sai wani mutum ya bullo muna shadidu bayadi thiyabi mai tsananin huraran kaya shadidu sawadi sha'ri mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safari ba a ganin alaman balaguro tattare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun kuma a cikin mu ba wanda ya san sa hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zamna wajen ma'aikin Allah fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi sai ya jingina gwiwoyinsa ga gwiwoyin manzon Allah wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ya dora tahin hannayensa akan me akan katattarunsa babu wanda ya irin wannan zama cikin irin zaman zaman tahiya yawwa kamar irin wannan zaman shi ma sai ya zo irin wannan zaman ya haɗa gwiwoyin shi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora tayin hannun shi akan mi akan cinyoyinsa ba wai cinyoyin manzon Allah ba ba akan cinyoyin manzon Allah ba akan cinyoyin shi ma shine ma'anar wannan wa qala sai ya ce ya rasulullah ya muhammad ya kai muhammad to kaji أخبرني عن الإسلام باني لاباري game da musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah yace al-islamu an tashhadu an la ilaha illa Allah abin da yasa mala'ika anan yace ya Muhammad dan saboda in yace ya rasulullahi to kina alama ce ta ne ta ya san shigo to su kuma nan so ne ake akan kaman ana so ne a nuna musu wani ne yazo wanda bai san komai ba yana tambayoyi ana gane jago shi yasa yace ya Muhammad amma in ba shi ba Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi mala'ikuna wa manzo Allah sujada a gaba gaban su wane ne mala'ika jibril ko to haka ashe ba mu san ko wane ne ba ko kaga me yake da suna mun ba da satar amsa wannan mutumin yace ya Muhammadu akhbirni 'anil islam ba ni labarin musulunci me musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله الله يتعالى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله musulunci shine ka shaida ba abin jinta da bauta sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah kuma lalle Muhammad dan aikin Allah ne wato qima salata kuma ka tsayar da sallah wato tiya zakata kuma ka bayar da zakata wato suma ramadana kuma ka azumci ramadana wato hujjal bait kuma ka ziyarci dakin Allah in istata'ta ilayhi sabila in ka samu daman zuwa qala yace sadaqta kayi gaskiya fa'ajibina lahu sai muka yi masa mamaki yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayar sa kuma yana gaskatar da shi qala sai ce fa afib ba akhbirni an al-iman to bani labarin imani qala yace an tu'mina billahi kai imani da Allah wa malaikati da malaikunsa wa kutubi da littafansa wa rusuli da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar karshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kuma kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri قال سيتي صدقت كاي غسكيا قال يتي فاخبرني عن الاحسان تو بان لبارين كيوتتاوا مي الاحسان قال يتي ان تعبد الله كبوتا ما الله كانك تراه كمن كان غنين فان لم تكن تراه دمي اذا كاي باكا غنين فانه يراك تو شي yana ganin ka قال يتي فاخبرني عن الساعه تو بان لباري yaushe ne za a yi tashin alkiyama قال يتي ما المسؤول عنها باعلم من السائل manzo Allah yace masa babbar magana ana gane da kyau babbar magana ko ba da wani karin magana da yake yi da shi dan sanda ya ga kayan soji ko wannan shi ne kenan to me yake da suna kenan sai manzo Allah ya ce masa mal mal mas'ulu an habi alamin sa'il ai wanda ake tambaya bai yi wanda yake wanda ake tambaya bai yi wanda yake tambaya sani ba ma'ana ni da kake tambaya bai yi ka sani ba kai da kake neman sani qala sai ce fa akhbirni an amaratiha to ka bani labari game da alamominta qala sai ce an talida al'amatu rabbataha daga cikin alamominta baiwa ta aihi uwar gijiyarta wasu malamai su fassara wannan da a me ake cewa shine alama ta rishin biyayya da za ta yawaita ga iyaye ana gane da kyau ko ma'ana a ƙarshen zamani rishin biyayya ga iyaye zai yawaita ta yadda yara iyaye ke wahala a kansu bayan sun kai lokacin da su ya kamata a ce sun yi ɗawainiya da me da iyayen wa an tara alhufat al'urata kuma ka ga alhufat su ne waɗanda ba su da takalmi al'urata wanda suke tsiraru ma'ana huntaye ba su da kayan sawa na ƙeshi al'ala talakawa ru'ata shati ko ru'a'a sha'i wanda suke aikinsu shine kiwon ƙananan dabbobi ya tatawalu na filbuniyan yanzu sun komo suna su ne ke manya-manyan ginunnuka ana gane da kyau ko ma'ana daga cikin alamun tashin alkiyama mutanen da ada aka san su su a daji ne suke aikin su shine kiwon kananan dabbobi yanzu sun komo su ne suke manyan manyan ginoni sun fi kowa manyan ginoni zan iya cewa mu ga ne ba shi ba ko idan ka tashi ba da misali mu a nan misali su a zan ba da ku ga ike ku ji tsoro domin ba a ce aibi ba ne a buzaye ai suke kiwon kananan dabbobi kuma a da a cikin daji aka san su ba su da wuri ma tabbatacce to yanzu a Niger akwai wanda kai su kudi ba a ce wallahi bane an ce dai alamun tashi alkiyama ne kai ba ma wannan ba laraban su karan kansu haka ne yanzu a duniyar mu ta nan babu kasashen da suka yi manya manyan ginoni kamar kasashen wa kamar kasashen larabawa wannan shine kenan to duka yana daga cikin alamu na ne alamu na tashin alkiyama qala yace fa maza sai ya ci gaba ana gane da kyau ma'ana fa maza sai ya tashi ya tahiya tai falabitna maliyan sai muka dan jima kadan fa qala sai manzo Allah yace ya Umar ya kai Umar atadri man sa'il shin ka san waye yake wannan tambayoyin qultu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne mafi sani qala sai manzo Allah yace hadha jibrilu ai wannan jibrilu ne atakum yuallimukum amra dinikum yazo yana koyar da ku al'amari na addinin ku wannan hadisin dalilin sani aka cira to yana daga cikin hanyar karantarwa shine tariqatu su'al wal jawab tambaya da bada amsa kuma yana daga cikin ladabi na koda ka san abu ka yi tambaya idan ka fahimci akwai wanda suke zamana ba su san abin ba kuma su tambaya ba sai ka tambaya don su su amfana da wannan abu domin kun ga mala'ika jibril bai san abin da ya tambaya ba ya sani amma ya yi ne shi yasa sai manzo Allah ta jibril ne zo yana koyar da ku tare da cewa ba shi ya gani magana ba kowa ya gani magana manzo Allah amma dalilin wa aka gani magana dalilin shi idan kai tambaya dalilin wasu suka ji suka amfana to za ka samu kamashi domin man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi dan uwa masu girma lokaci yayi sai sati na gaba insha Allah zamu yi da usulu salasa mu shiga a cikin alqawaidu al-arba'a to zamu yi tambayi guda biyu zuwa uku sai a liƙe ta tambaya ta farko a liƙe kowa ya liƙe littafin shi na tambaya ta harko muka ce musulunci ma'anan shi ya kunshi abubuwa guda uku ne menene wannan abubuwan ma'anan musulunci abubuwa guda uku ne me wannan abubuwan na malam umar mika da tauhidi jayuwa ban gane jayuwa ba a sa mishi a sa maka yi giya a jaka yawa biyayya ga Allah ta gaba ɗai yawwa baran-baran da shirka da mushrikai wannan shine musulunci kenan musulunci shine da Allah mika wuya ga Allah da tauhidi da kuma yi masa biyayya ta gaba daya duk abin da Allah ya ce ayi za ka yi abin da ya ce a bari ka bari ina yi bari na bari ko wanda ba a ce ma Allah haka sai dai a ce ma sabo amarya haka nan to Allah ma haka za a cewa ka bi Allah ina yi bari na bari na uku menene shine barin shirka da kuma abotanta to sai tambaya ta biyu muhimma ta ƙarshe shine a wanga cikin 'yan yara zamu zamu dibawa ko cikin masu duguza ko yawwa ga wani can gehe cikin 'yan samari kasan sai ana yi ana ƙwanƙwalo su salma shika-shikan musulunci guda nawa ne guda goma sha nawa ne a sha biyar a guda biyar ne to zano muna su to bari ya maka na farko abubakar a sallahu to hajji zakka azumi wa yake gaya mishi a yi shiru tawa ka gari wannan guda ya maka saura kuma shi ne ma asalin ko shi ne mafi girma shi ne mafi girma wasu suka ya kore ta to guda hatan ne baya cikinsu aha ko ba shiga ciye bari ke to aha bari mu gani wa zai gaya mishi ga ga wani can shi ma kusa gare shi dudu shahada me shahada eh ya take kalmar shahada mhm jazakumullahu khairan kenan shine shahada ita ce ta me yake da suna ta farko ita ake fara zanowa sannan abubuwan da ka zano shaidawa ba abin cinta da bauta sai Allah da kuma lalle Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to sai tambaya ta karshe matakan addini guda nawa ne matakan addini guda nawa ne aha ta bismillah guda uku na musulunci imani na al'ihsan me ake nufi da matakan addini ma'ana mataki-mataki ko ta yadda mutum farko zai zamantowa musulmi ana ci gaba sai zamanto mi mumuni ana ci gaba sai zamanto mi muhusini mai kyautatawa muka ce musulmai su suka hiyawa ko ana sallah ana azumi amma sauran abubuwan sai a hankali ana gane da ke ko ana aka zane yawa dokokin kuma dokokin ya kasance su ne mafi yawan abin da ake yi ma'anarsu ya kasance shi ne mafi yawan abin da ake yi domin kowanne mutum ana dibin bangaren sana alkhairi na shari wani yawa a kowanne ini ka diba ibadarka da kishiyarta wani yawa to in ka gane to tanan ne za ka iya bakanka matsayin da kake a kai wallahu ta'ala alam Allah ya tabbatar muna da addininmu da musuluncinmu da imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah